الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan safiya ta talata yau ashirin a yau goma sha shida ne ko yau sha shida ga watan ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 444 wannan kuma ya yi daidai da 26 ga watan uku hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 31 cikin wannan sura mai albarka suratun najim yau za mu tashi akan wannan aya insha Allahu daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyati da ke nan unguwar bolari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ƙara wa wannan gari namu albarka babu tambaya a hannu insha Allah za mu shiga karatu ka tsaye insha Allah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin ƙasai lillahi na Allah ne shi kadai shi ya halicce su kuma shi yake mallakan su shi yake jujjuya su shi yake sarrafa su yanda ya ga dama bisa yanda ganin daman shi ta gudana da kuma ƙaddarawar shi babu mai tarayya da shi a cikin halittar sama da ƙasa da duk abin da ke cikinsu haka babu wanda kuma ke tarayya da Allah cikin abin da ke ƙasa wajen halittarsu ko gudanar da su ko sarrafa su cikakken mallaka yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ce walillahi wannan lamun ɗin lamun tamlik ce ga Allah kaɗai shi kaɗai yake mallakan kuma nashi ne shi kaɗai ma fi samawati duk abin da ke cikin sama da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da wanda aka ba mu labari da wanda ba ba mu labari ba wa ma fil ardi hakanan da abin da ke cikin ƙasa wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da wanda muka taɓa gani da wanda ba mu taɓa gani ba da wanda muka ji da wanda ba mu ji ba dukkan su mallakan Allah ne subhanahu wa ta'ala li yajzi alladhina sa'u bi ma'amilu karshen al'amari ubangiji zai sakamako ga waɗanda suka munana aiki daidai irin abin da suka aikata shine liyajziyal ladhina asa'u dan Allah ya sakamako ga waɗannan da suka yi mummunan aiki suka saba wa Allah suka yi shirka suka aikata manya-manyan zunubai Allah zai musu sakamako ne bima amilu da irin abin da suka aikata saboda rahama Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ce ba a ƙara musu zunubai kawai don ya yi fushi da su iya abin da suka aikata iya wannan za a rubuta musu sai Allah ce wa yajziyal ladina ahsanu bil husna wa yajziyal ladina ahsanu sannan zai kuma yi sakamako ga waɗanda suke kyautata aiki bil husna da mafi kyawun sakamako waɗanda suke mummuna aiki a ba su sakamako gwargwadon abin da suka aikata waɗanda suka aiki mai kyau kuma a ba su sakamako fiye da abin da suka yi kaga Allah kenan alhusna ya zo a ƙur'ani Allah ya kira shi da aljanna Allah ce lillazina ahsanul husna wa ziyada cikin suratu yunus ga waɗanda suka kyautata aiki suka yi imani da aiki nagari suna da ainihin aljanna shine alhusna to a nan ma malamai suka ce alhusna ana ana nufin aljanna ai wa yajzi allazina ahsanu zai kuma yi sakamako ga waɗanda suka kyautata aiki bil husna da mafi kyawun sakamako wanda kuma shine aljanna Allah ya sa muna ciki Allah sai ya ce alladhina yajtanibuna kaba'iral ismi kaman ka ce su wane ne waɗanda suka munana aiki ya Allah sai ce alladhina su ne waɗanda su wane ne wanda suka kyautata aiki afwan sai Allah ce alladhina su ne waɗanda yajtanibuna kaba'iral ismi suna nisantan manya-manyan zunubai wal fawahisha da dukkanin alfahasha illa lamam sai fa ƙananan zunubai wanda a matsayinsu na ɗan adam wannan ka suna iya afka mishi ko a cikin ganganci ko akan kuskure amma babban zunubi kan suna iyakar iyawarsu da duk wata alfasha suna iyakar iyawarsu suna kauce mata Allah sai ce illal lamam dan ya nuna cewa su ɗin ba annabawa bane ba ba mala'iku bane ba suna iya aikata ƙananan zunubi Allah subhanahu wataala anan sai ya ce to inna rabbaka wasi'ul maghfira ubangijinka mai yalwan gafara ne gafara shi tana da faɗi da ya kawo labarin cewa allazina yajtanibuna kaba'iral ismi waɗannan da suka nisanci manya-manyan zunubai wato kaba'ira menene kaba'irul zunub malamai sun tattauna sun yi maganganu da yawa waɗansu sun yi ƙoƙarin ma lissafa iya adadinsu waɗansu malamai sun ce sun kai guda saba'in ina fata an gane amma na zance mafi inganci idan aka ce wannan babban zunubi ne a wurin allah to bai fita daga cikin ababe kamar haka na farko a samu nassin aya ko hadisi allah ya ainihin tsawatar akan a guji wannan abin kara aikata kamar shan giya kamar zina kamar caca kamar cin riba kamar sata kamar kisan kai kamar tsafi duk ire-iren waɗannan abubuwan suna cikin kaba'iral ismi suna cikin kaba'irul zunub manya-manyan zunubai ko kuma a samu aya ko hadisi ta ce duk wanda aikata abu kaza Allah ya yi fushi da shi to wannan sunan wannan abun ya shiga cikin kaba'irul zunub ko kuma a ce duk wanda aikata abu kaza makomarsa wuta ina fata an gane kamar wailul likulli humazatin lumaza wailul lil mutaffifin ina fata an gane kaga ya kama da zumɗe da yakuce da tauye mudu da wane ne duka ya shiga cikin gaba irin zunub ko kuma a samu hadisi ko aya da ta ce wanda ya aikata abu kaza Allah ya tsine mishi albarka to wannan ma shiga cikin manya-manyan zunubai kamar da Allah ce la'anan lahul wasilata wal mustausila Allah ya tsine wa matar da sana'anta ƙara wa mata gashi Allah ya tsine mata albarka sannan waɗanda kuma ake ƙara musu ma Allah ya tsine musu albarka ta ga abin da ya zama ruwan dare kenan yau babu bambanci tsakanin ustaze da waɗanda ba ustaze ba daga ustaziya amma kuma tana ainihin attachment tana sa attachment Allah ya sauwaƙe shi ɗan adam yadda Allah ya halicce shi baya buƙatan ƙari duk abin da ka ƙara wa Allah wanda ya saba wa ɗabi'a to Allah ya tsine mutum albarka daga ciki akwai attachment akwai bleaching ina fata an gane akwai yin wushirya kun san an ci gaba har wushir- wushirya ana yi yanzu ma dai talaka bai sai ba ko wani saɓon ma ya fi ƙarfin talaka yana ji yana gani zai haƙura ina fata an gane akwai wani talaka in ya samu kuɗi ba za a yi tsiya da shi to Allah sai ya hana shi to duk waɗannan ababen Allah ya tsine wa masu yin shi albarka to ya shiga cikin kaba'irul zunub Allah ya kiyaye sannan da kuma alwashimu masu yin alwashimu su ma Allah ya tsine musu albarka a zo a kona jiki a rubuta wani abu ko a yi kadangare ko a yi kunama ko a rubuta sunan honi ina fata an gane duka wannan haramun ne an fahimci na abin da kyau duk wani abu da zai canja ɗabi'an mutum halittar shi wannan haramun ne amma dan mutum ya samu ta ni'ima kamannin shi ya canja wannan ni'ima ya samu ko ko ba haka ba ka samu ni'ima sai ka ƙara ƙiba ko sai ka yi haske wannan ni'ima ce ta Allah an gane ko ba wani abu bane wanda yake artificial ina fata an fahimci wannan abin da kyau duk abin da yake kirkiran shi za a yi a yi shi wannan kan haramun ne Allah ya ce allazina yajtanibuna kaba'iral ismi su ne masu ainihin nisanta manya-manyan zunubai wal fawahish da kuma al fawahish illa lamam sai fa kananan zunubai sannan kuma wani abu da zai baka mamaki hatta munanan ɗabi'u da munanan halaye duka sun shiga cikin irin wannan abu kaga an taru a cikin dangi an tsani mutum a sa shi a gaba kamar za a cinye shi duk yana shiga cikin kaba'ir zunubi dole sai an a hana shi kwanciya hankali bacci ba daɗi farkawa ba daɗi zaman gida ba daɗi ka fita waje ba daɗi ka san akwai waɗansu in suka sako ka a gaba yadda ka san mayu wallahi tallahi ka rasa yadda za ka yi da su in ma ko a cikin famulinku a taruwa tsane ka akwai irin wannan yan uwa na gidanku ma haka kawai su saka a gaba saboda hassada ko kuma a'a ke ce misali a yan uwan miji su- su sako ki a gaba duk akwai irin wannan ko babu ko kuma misali a samu ke din haka kawai akwai wani ɗa wanda ko uwarsa ta rasu ko ba ta gidan shi ma ki sa shi a gaba duk yana shiga cikin la'anta ubangiji subhanahu wataala mu yi ji tsoron Allah mu zauna da kowa lafiya ka sani babu wani mutum wanda zai kwace maka abin da yake rabonka ne a wurin Allah ina fata an gane a riƙe 'ya'yan kishiyoyi da amana a zauna da 'yan uwan miji da amana kuma 'yan uwan miji ku zauna da matar ɗan uwanku da amana ina fata an gane sannan kuma a cikin family a daina samun munanan abubuwa haka kawai da munafurci da mugunta da keta da bakin ciki da wane ne wallahi tallahi in muna irin wannan musulunci namu bai mana amfani ba kenan dan duk waɗannan ababen musulunci a kore su to shi kuma ka'idar musulmi Allah ce udkhulu fi silmi kafatan ya ku masu imani ku shiga cikin musulunci gaba ɗayan shi kada zanto mutum kullum yana wurin karatu kuma a aikace karatun baya mishi amfani ya zama laifinka ya fi na wanda bai sani ba yawa an fahimci wannan abin da kyau Allah ce inna rabbaka wasi'ul maghfira lalle ubangijinka mai yalwan gafara ne gafaran shi tana da faɗi shi yasa Allah ce in tajtanibu kaba'ira ma hauna anhu
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم وندخلكم مدخلا كريما Allah ce idan kun nisanci manya-manyan zunubai wanda na hana ku aikata su to nukaffir ankum sayyi'atikum zan yafe muku kananan zunubai kaga rahaman Allah kenan idan ka nisanci manya-manyan zunubai to kananan da kake akan kuskure Allah sai ya gafarta ba tare da ma ka sani ba rahaman Allah kenan ina fata an gane sai Allah ce wa nudkhilkum mudkhalan mudkhalan karima sannan zan shigar da ku wurin shiga na karamci wato aljanna kenan mu yi ƙoƙarin nisantar manya-manyan zunubai ƙananan da muke akan kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala sai gafarta mana Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce huwa a'lamu bikum Allah shine mafi sani dangane da lamarinku iz ansha'akum min al-ardi a lokacin da ya halicce ku daga ƙasa Allah za ka yana ta maimaita ya halicci ɗan adam daga ƙasa saboda me saboda shine abin da aka halicci annabi adam da shi an gane ko kuma wanda ke dan adam bincike ya tabbatar da cewa halittan jikin dan adam lalle ƙasa ne ina fata an gane ke sa ma in mutum ya mutu aka ce a mai da ciki dan asali daga nan ya fito Allah ya ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasan na halicce ku kuma cikin ta zan mai da ku in kun mutu sannan daga cikin ta kuma zan ƙara fidda ku ran tashin kiyama Allah yake cewa huwa a'lamu bikum Allah shine mafi sani dangane da lamarinku idh ansha'akum min al-ardi a lokacin da ya halicce ku daga ƙasa wa idh antum ajinnatun haka nan kuma lokacin da kuke jarirai kalman ajinnatun jam'i ne na janin in an ce janin shine jariri ajinnatun kuma jarirai wa idh antum ajinnatun haka lokacin da kuke jarirai Allah shi ya san lamarinku fi butuni ummahatikum a lokacin da kuke cikin mahaifanku Allah sai ce fala tuzakku anfusakum kar ku tsarkake kawunanku huwa a'lamu biman ittaqa Allah shine mafi sanin wanda yafi takawa Allah shine mafi sanin wanda yafi tsoron Allah wajen huwa a'lamu hu- fala tuzakku anfusakum da yace kar ku tsarkake kawunanku wannan kofa ce mai fadi Allah ya haramta tsarkake kai Allah ce alamtar ilal ladzina zakuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yudlamuna fatila Allah ce shin baka ga waɗanda suke tsarkake kawunansu ba yace bal bari ma dai Allahu yuzakki man yasha Allah shi se- shi ke tsarkake wanda ya ga dama to baya halatta a musulunci ka dinga nuna mutane kai kafi su tsoron Allah ina fata an gane kai ustazu ne ko ke ustaziya ne kai kina da ilimin addini ke ba daidai ke da sauran ba wannan haramun ne ina fata an gane shine ma'ana falatu zakku anfusakum kar ku tsarkake kawunanku akwai wanda inda yana wata ibada sai yayi kokari ma an san yana yi in yana azumin litinin da alhamis inda yamma te sai ya kokarin nuna muku cewa shi yana sauri zai je ya sha ruwa to ai tambaye ka ina fata an gane ko in ana rana ya ce kai azumin na akwai wahala ai ba ramadan ake ba dole he mun san kana azumi kun gane ko yawanci shedan ke sa mutum ya wannan kuma riye sai ta shiga ciki wannan kenan idan mutum yana yawan karatun alkur'ani yana sauka a wasu adadin kwanaki a sati ne a wata ne a kwana arba'in ne sai ya kokarin ba da labarin ai mu duk sati he mun sauke ko duk kullum sai na isi gifari kafa kaza matukar ba kana faɗa ba ne don ka karantar ko ka zaburar da wasu su yi haramun ne aikin ma zai iya lalacewa kun fahimci wani abin da kyau duk abin da za ka yi ka yi don allah in ka yi don allah to sai allah ya ba da lada in ko ka yi don aji ko don a gani zai kyale ka da wanda ka yi don su ke sa allah ce ran tashin kiyama za a zo da attajiri annabi ke ba da labari mai kuɗi Allah tambaye shi mai kai da kudin ka yace ya Allah na taimaka wa mutane na raba abinci na ciyar da miskinai na yi kaza na yi kaza na yi kaza Allah ce ƙarya kake kayi ne dan a ji dan a gani dan kai suna kuma kayi iya rabonka kenan a jefa ka a wuta Allah ya kiyaye haka annabi yace za a zo da wanda yake mai ilimi a ce mai kai da ilimin ka yace na karantar ya Allah na yi kaza na yi da'awa na yi wane ne Allah ce ƙarya kake kayi ne dan kai suna don ka shahara don ka samu ɗaukaka don ka samu duniya to ka samu ɗin rabonka kenan a jefa ka a wuta wallahi abin yana da hatsari ba na wasa ba ne ba duk abin da kai ba don allah ba to allah ba zai karba ba don ka'ida shine ya ce wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu dina allah bai umarci kowa ba sai don abota mishi shi kadai a tsantsance ibadan kuma da shi mukhlisan lahu din ala lillahi dinil khalis a yi ibada don Allah shi kaɗai shi ne falatu zakku an fusakun kar ku dinga tsarkake kawunanku ya zanto ku nuna kun fi kowa imani ko kun fi kowa taƙawa a kullum ka ji cewa kai baka isa ba yau in kana jin tarihin sahabbai ma kai mai kai kai ko tarihin waɗansu ka ji a nan kurkusa irin su ibn fodiyo kai ka san Allah ba kai wa addini komi ba kai ka san anya ma irin aljannan su ma irin taka ce kuwa ina fata an gane shekaran jiya a yau talata ko kwana hudu da wuce ran juma'a a masallacin malam musa adam mai hula can masallacin ya haruna federal locus ana neman taimako na wani abu akwai wani yana da ɗan abin nan sai ba da ɗari biyu sai aka ce yanzu kai yanzu kana sa baka hurul ini ka ce kwarai aka ce sadakinta ɗari biyu ne ina fata an gane wato abin da sa na faɗa shine wato wani aikin da yake sai ka ce wai yana ma son aljannan kuwa idan ka ji abin da waɗansu suke bayan Allah na gari za ka san kai ba komai kake wa Allah ba to menene ma na jin cewa kai ka isa kawai huduman shaidan ne ina fata an gane sahabban da suka ba da rayuwansu da dukiyansu da lokacinsu waɗansu ma suka yi baran-baran da iyayensu ina fata an gane wasu ma suka haɗu da iyayensu a filin daga su suna ɓangaren annabi iyayen na ɓangaren kafurai duk wannan abin da suka yi kuma ka ce kana so ka zamo angon kuɗe da su a aljanna to dole mu yi ƙoƙarin kiyaye ayyukanmu mu yi don allah mu nemi yardan allah mu daina jin cewa mun tsallake kullum ka dinga jin cewa anya za ka tsallake kuwa to wannan zai dinga ƙara ma ƙarfin gwiwa don ka yi aiki mai yawa zai kuma ƙara tsoratar da kai ka guji ayyuka marasa kyau bayan nan malamai suka ce ƙarƙashin falatus da ku an fusa kun kar ku dinga tsarkake kawunan ku hatta wurin sa suna akwai hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda wani daga cikin sahabbai ya ainihin aifiya sai ya sa mata suna barra musamman anan barra mai yawan da'a shi ne fasarar shi da hausa wanda yake ba da labarin yake cewa shi ne muhammad bin amr bin ata ƙala ce sammaitu ibnati barra na sa wa ‘yata suna barra wannan hadisin imam muslim ya ruwaito shi da na sa mata suna barra faƙalat li zainab binti abi salama sai zainab ‘yar gidan ummu salama ai kusan ummu salama ko matar manzan allah alaihi salatu wassalam to tana da ya sunanta zainab wacce ta haifa da mijinta abu salama sai ita zainab ɗin ta ba shi labari ta ce inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam na an hazal isim annabi ya hana sa irin wannan suna a ce suna barra ta ce annabi ya hana ta ce ni kaina an samin suna barra annabi ya hana ya ce falatu zaku an fusa ku daina tsarkake kawunanku me sunanka kafi kowa ɗa'a wannan akwai tsarkake kai da yawa a ciki ina fata an gane yake cewa inna allaha a'lamu bi ahlil birri minkum Allah shine mafi sanin wa yafi mishi da'a a cikin ku ba sai an sa mutum suna mai da'a ba faqalu annabi sai su suka ce wa annabi bima nusammiha to wani suna za mu sa mata kala yace sammuha zainab ku sa mata suna zainab to ita ne abin ya faru a kanta mamarta ta bata labari shine ita ma take ba wani labari ta ce lokacin da aka haife ni mahaifiyata ta ban labari an sami suna barra annabi ce kar ku sa wannan suna Allah baya so Allah shi ya san waye mai da'a sai mahaifiyar da da mahaifin suka ce to wani suna za mu sa mata yace ku sa mata Zainab to har ta girma har ta yi aure sai ta ga wani ya sa irin wannan sunan shi ma ya sa barra ta ce to ni ma an same kuma annabi ya hana don haka kai ma ka canza ina fata an gane ke yasa Sheikh Usman bin Fodiyo Allah ya kara mishi rahama yace na daga cikin sunayen makaruhi hatta sa Jibrilu da Mika'ilu da Israfilu yace duk wannan makaruhi ne ce kai ka san Jibrilu kuwa da Mika'ilu to akwai sunayen da ake sa irin su Ayatullahi irin su Jindullahi irin su Izzuddini irin su shamsu dini irin su kamaru dini duk waɗannan sunayen sa su makaruhi ne ina fata kun fahimci na abin da kyau duk sunan da akwai nuna wata isa a ciki da nuna wani izza kai ne kaza din addini ko kai ne kaza din Allah ko kai ne mai da'a hatta zakiru ma kun san zakiru ai ko ba a sa suna zakiru ire-iren waɗannan sunayen duka shari'ar musulunci ne fa hana ana so ya zamo kana da kankan da kai tsakaninka da Allah akwai tawadu'u an san tawadu'u ko ka zama very humble a wurin Allah subhanahu wataala amma an ce kai ne kaza alhalin kuma ba kai bane ba a cikin sunan ma akwai ƙarya an ce sunan mutum barra ya fi kowa da'a kuma gashi baya da'a ba ƙarya ba kenan to shi yasa duk sunan da yake akwai ƙarya a ciki akwai ɗaukaka mutum da yawa fala tuzakku anfusakum annabi ya ce kar ku tsarkake kawunan ku hatta wurin sa sunaye ma ku sa ainihin sunaye masu kyau sannan kuma wan- wajen falatu zakku an fusa kun hatta ka zo gaban mutum kana ta yabon shi kai ta wasa shi annabi ya hana ƙarƙashin wannan ayan al-imam ahmad ibn hanbal da imam al-bukhari da muslim sun fidda hadisi a cikin littattafansu da sanadi zuwa ga ainihin abdurrahman bin abi bakarata an abihi daga baban shi kale ya ce madaha rajulun rajulan inda nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum ya zo ya bi wani mutum a wurin annabi ya ta yaba shi ya ta yaba shi ya ta wasa shi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wailak annabi ce wailaka tir da wannan abin da kake kaitonka ka ta'ata unuqa sahibaka ai ka sare wuyan dan uwanka nan wannan yabon da kake mishi kaman ka dau adda ne kana sare wuyan shi annabi ta maimaitawa ka sare wuyan dan uwanka yana ta maimaitawa yace idza kana ahadukum madihan sahibihi la mahala idan dole sai ka yabi mutum ba makawa falyaqul ka ce ahsibuhu wallahu hasibuhu muna kyautata mishi zato muna mishi kyakkyawan tsammani amma fa Allah shi fi kowa sanin halin mutum wala nuzakki ala Allah ahada ba za mu tsarkake wani a wurin Allah ba sai in Allah ne ya tsarkake shi ka gana akwai kankan da kai a wurin Allah yanzu kai ka zo kai ta yaba shi ka nuna shi ne fi kowa to a wurin Allah kuma fa ina fata an gane Allah ne maka wahayi to in ma za ka yabon kar kai a gaban shi in kai a bayan idon shi nan ya halatta to amma mu kuma in sai muka zama psychopath a gaban mutum ka yabe shi a bayan idon shi kuma ka zage shi kaga sai muka canja kenan galibi shine rayuwarmu munafunci eye service ina fata an gane a gaban ka a ta yabon ka a ta mafara kuma wallahi ƙarya ne kana kaucewa kuma sai a sare ka kun fahimci wannan abin da kyau to yana daga cikin munanan ɗabi'u wanda annabin rahama ya hana in ko muna son haɗuwa da shi a gidan aljanna dole sai mun kiyaye Allah ya kare mu gaba ɗaya ire-iren waɗannan abubuwan da ake karantawa ‘yan uwa in aka karanta a sa su a cikin aiki a dinga applying ɗinsu a rayuwa ba kawai a ji a yi kabbara ko a girgiza kai in ji malam da kwaro kamar ƙadangaru ina fata an gane ya zamo an yi aiki da su duk abin da ka ji mara kyau to kai kokari ka gyara lalle ka zaɗin nan fa ni ma haka nake Allah ka taimake ni in canza kai addu'a cikin sujjada cikin qiyamul laili annabi da kanshi fa wanda yafi kowa takawa yafi kowa daraja yana addu'a ce Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi ya Allah yadda ka halice ni kyakkyawa din nan inji annabi yanda yake kyakkyawa Allah kayi ni mai kyau to Allah ka sa ɗabi'una ma su zamo kyawawa ka ji addu'a mai kyau daga wurin mai kyau kuma an gane ko annabi yana roƙon Allah ya sa ɗabi'un shi su zamo masu kyau irin kyawun halittar shi mu ma Allah ka sa mu zamo haka sai Allah ya ce mai أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ubangiji subhanahu wata'ala ya ce afara aitan ladhi tawalla shin ya kai wannan annabi mai girma ba ka ga mutumin da ya juya da baya ba tawalla ya juya da baya wa a'ta qalilan wa a'ta qalilan ya ba da ɗan kaɗan wa akda sannan kuma ya hana saura wa a'ta qalilan wa akda Allah sai ce a indahu ilmul gaib shin yana da ilimin gaibu ne ko kuma a wurin shi ilimin gaibu yake fahuwa yara balle a ce yana ganin abin da zai faru ranar gobe kiyama don mu fahimci wannan ayan malaman tafsiri da yawa sun ruwaito asar dangane da sababin saukan wannan ayan al'imamul alusi ya kawo cikin tafsirin shi da wasu daga cikin malamai gashi nan kamar haka yake cewa a fara'aitar lazi tawalla wa a ƙalilan wa akda منها أنها نزلت في الوليد بن مغيرة وأن آية تاسع وأن أكون وليد بن مغيرة وأن رجعت كم من يمن كافر مكة كان الشيا كسنتي قد سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يسور على قراءة النبي واتو إنما أتكا تبجن قراءة النبي ina fata an gane ƙarshen iya kira'a kenan ko yanzu ya kake jin kira'an waɗanda suka iya kira'a to balle a ce kira'an manzan Allah kuma ai ƙarshe kenan to ya zauna ya saurari kira'an annabi ta wata kafaran maka sun samu dama amma sun yi wasa da ita ci ga annabi kana ji kana gani ya wa'azi ka ce ƙarya ne kuma Allah ya barka lafiya kalau ba abin da zai same ka sai ya ce to da ya saurari kira'an annabi ya- abin ya burge shi wa jalasa ilaihi ya zo ya zauna a wurin annabi a gaban annabi ga shiga manzan Allah wa wa'azahu annabi mishi wa'azi ya ce ya kai walid dan mugira ka ji tsoron Allah Allah ya baka arziki ya baka dukiya ya baka ya'ya duk abin da kake bukata Allah ya baka ka musulunta mai ka gode wa Allah da annabi ya masa wa'azi ya masa wa'azi abin sai ya ratsa shi fa hamma an yadkhula fil islam ya kulla niyyar zai shiga musulunci ya ce zai je ya sanar da mutanen shi shi fa gaskiya zai canza wannan wa'azin ya ratsa shi da ya je gaya manya-manyan mushrikan makka fa'atabahu rajulun min al-mushrikina sai wani daga cikin manyan mushrikan makka ya zarge shi ya ce kai baka kyauta ba eh yanzu kai a matsayin kan nan ga arziki ga dukiya ga ɗaukaka kawai muhammadu zai canja ma ra'ayi rana ɗaya ai ka ba mu kunya ya ta mishi maganganu wa ƙala lahu ya ce da shi a ta turku millata a ba'i yanzu za ka bar addinin iyayenka iyaye da kakanu akan wannan muke irji ila dini dala ka koma addinin iyaye da kakanu ka bar wannan addinin sabo wasbud alaihi ka tabbata a kan shi mu rike gargajiya kan wani ya ce wa zai kama na wani sabon abu kun sa akwai irin waɗannan maganganun ko ya yi ta gaya mishi har ya convince mishi a ƙarshe ya canja ra'ayi har sai ya ce da shi shi wannan mai magana ya ce wa ana atahammalu an ka kulla shay'in ta khafuhu fil akhirah idan ma tsoron lahira kake duk abin da kake jin tsoro aka je can ni zan tsaya maka shi kuma sai ya yarda ci an wune lahiran ai in baka sani ba duk abin da kake tsoro ni zan ɗauki nauyi zan tsaya in ce a baka aljanna to bari ku ji wata tsiya sai ce lakin sai dai fa ala an tutse ni kaza wa kaza min almali za ka ba ni kamar dinari dubu kaza ya zama boka kenan ko ka ba shi kuɗi ya ma kuɗi to sai ci amma fa da sharaɗi nawa za ka ba ni suka yi ciniki aka daidaita zai ba shi misali dinari dubu kaza kamar yanzu ka ce zan baka miliyan ɗari in an jera tashin kiyama baka da matsala akwai irin waɗannan akwai ni shehi ya zo Legas yana raba aljanna wallahi a wata unguwa yana ta ana ta zuwa ana karba akwai wani inyamuri yana da shago a wurin ya ce to ni ban da ni ne aka ce kai ma ka zo a baka inyamuri ma ya zo aka bashi ya dan bada wani abu ba fa kalmar shahada aka bashi ba wallahi ka an bashi aljanna shehin nan ya samu kuɗi ina fata an gane to irin wannan ke ne ce zan tsaya maka amma za ka bani abu kaza to ƙarshe da suka daidaita fawafaqahu walid ala zalik walid ya ce lalle na amince zan baka wa raja amma hamma bihi min ad-dukhul fil islam ya canza ra'ayin shi daga niyyar da ya ta shiga musulunci wa aqa ba'd al-mali li zalika ar-rajul ya dauko dukiya mai yawa daga cikin kudin wani percentage ya bashi ana nan ana nan sun ma'amsaka anil baƙi wa bakhila bihi ya ce ka nifa ba zan iya cika saura nan ba in za ka haƙura da wannan ka haƙura in ba za ka haƙura ba ni iya abin da zan bada kenan ina fata an gane kaga bai cika masa alƙawarin shi ba duk da alƙawari ce dama ta halaka da bata to shine sai Allah ke ta afara aital ladhi tawalla shin baka ga wanda ya juya da baya ba da yayi niyyar zai shiga musulunci sai ya fasa wa ata qalilan ya ba da kaɗan daga cikin dukiyar da aka yi ciniki da shi wa aka da ya yi rowa kuma ya hana sauran calata a inda hu ilmul gaib shin yana da ilimin gaibu ne fahuwa yara balla a ce yana ganin abin da zai faru ranar gobe kiyama ko da bai musulunta ba zai shiga aljanna Allah ce am lam yunabba bima fi sufi Musa ko kuma ba a baka labarin abin da ke cikin littafin annabi Musa bane wa Ibrahim allazi waffa wa Ibrahim da kuma littafin annabi ibrahim allazi waffa wanda ya cika alkawari tsakanin shi da ubangiji annabi ibrahim duk umarnin da allah ya bashi da duk alkawarin da ya ɗauka ba wanda bai cika ba ƙarewan cika alkawari har ɗan shi aka ce yanka kuma ya shirya zai yanka shi ina fata an gane shine waffa ɗin kenan ya cika duk abin da allah ya ce masa ya cika shi babu ainihin taskaro an ce annabi ibrahim babu abin da yake shi 99% komai 100% yake yasa Allah kira shi da waffa a cikin suratul baqara Allah ya ce wa idhtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna a lokacin da ubangiji ya jarrabi annabi ibrahim da wasu kalmomi ikaza ikaza ikaza fa atammahunna duk ya cika su gaba daya to Allah ya ce ba a baka labarin abin da zo cikin wannan littattafan bane kaman ka ce menene zo a ciki sai Allah ba da labari sai Allah ce ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ubangiji subhanahu wata'ala ya ce allah ta zirwa ziratun wuzira ukhra da allah ke cewa amlam yuna ba bi ma fi sufi musa shin ba a baku labarin abin da ya zo cikin littafin annabi musa ba na attaura wa ibrahim da littafin annabi ibrahim alladhi waffa wanda ya cika duk umarnin da allah ya mishi kamar ka ce allah menene ya zo a ciki sai ce allah ta zirwa ziratun wuzira ukhra wata rai ba ta ɗaukar laifin wata wannan ƙa'ida ce domin ai shi wancan ya ce mishi ka ba ni kuɗi ran gobe kiyama zan ɗauka maka duk abin da kake tsoro ina fata an gane Allah sai ce to ai ba ma ƙur'ani ba ko a cikin littafin annabi Ibrahim da Musa me yasa Allah ya kawo annabi Ibrahim saboda shi ne wanda kafiran maka suke girmamawa suna girmama shi sun ce shi ne kakansu addinin shi suke yi ba abin da ba sa faɗa to a littafin kakan naku wanda kuka ce shi kuke girmamawa Allah ce Allah ta zirwa ziratun wuzra ukhra wata rai ba ta ɗaukar laifin wata duk abin da ka aikata tsakaninka ne da ubangiji subhanahu wata'ala ina fata an gane za ku gane haka in kuka kalli kissan annabi nuhu ai dan shi kafiri ne bai musulunta ba matarsa ma haka ta munafince shi duk yan wuta ne amma shi abin ya shafe shi bai shafe shi ba saboda ya iya abin da zai yi ya yi wa'azi ya yi gargaɗi ya tsawatar ya yi komai annabi lut matarsa ba musulma ba ce ba ka ɗauki abu jahalin babban maƙi manzan allah kenan alaihi salatu wasalam wanda ake mishi abu jahil to ɗansa babban sahabi ne ikirma ɗan abu jahil to kaga laifin abu jahil bai shafi ikirma ba ina fata an gane wani abin da kyau yanda kuma laifin annabi nuhu dan annabi nuhu bai shafi annabi nuhu ba shine Allah tazdir wazratun uzra ukhra Allah ya daukan makan shi alƙawari cewar wata rai ba ta daukan laifin wata amma in mutum ya bar ƴaƴan shi babu tarbiyya ya sake su haka saka kaman dabbobi babu ilimi babu tarbiyya babu tsawatarwa ku bar su Allah ne zai shirye su ai Allah ne mai shiryarwa wallahi Allah sai ya tambaye mutum saboda me saboda haƙƙi Allah ya baka yanzu a nan baka ainihin sauƙi responsibility da Allah ya ɗora maka ba kun gano na abin da kyau akwai ka'ida na an baka amana ka kula da shi to a ƙoƙarinka na kula da amanan kai ka yi duk abin da za ka yi abin ya fi ƙarfinka na Allah ba zai kama ka da laifi ba amma dama ba ka yi komai ba to nan ka Allah sai ya kama ka da laifi yanzu ba Allah zai kama ka da laifin zunuban ɗan naka za a ebo a zuba maka ba laifin baka rike amanan da Allah ya baka ba kun gane wannan abin da kyau Allah ta zirwa zuratun wuzra ukura babu inda wani zai laifi na zunubi a ebo a zuba maka sai dai a tuhume ka da baka yi abin da ya kamata wajen ɗora shi a layi ba ina fata fahimci wannan abin da kyau Allah ya ce wa Allah salil insani illa masa dan adam kan wa Allah salil insani mutum ba shi da wani abu ranar gobe kiyama da zai samu na lada illa ma sa'a sai abin da ya aikata iya aikin da kai na lada shi za a baka ba za a ɗauko ladan wani a baka ba sai Allah ce wa anna sa'ayahu sawfa yura tabbas sa'ayahu aikin da mutum ya aikata na lada ɗin saufa yura da sannu Allah zai nuna mishi as-sa'yu shine aiki Allah ce man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'ayaha fa ulaiha kana sa'yuhum mashkura duk na wa huwa mu'min duk wanda ya aikin lahira wa man arada al-akhira wanda ya nufaci gidan lahira wa sa'a laha sa'ayaha ya kuma yi aiki da lahira din wa huwa mu'min yana mai imani Allah ce waɗannan ayyukansu shine zai zama abun yabo abun godewa to anan wa'an laisa lil insani ɗan adam ba shi da komai ranar gobe kiyama illa ma sa'a sai abin da ya aikata tun anan gidan duniya a nan ake neman lahira wa'an na yahu sannan tabbas aikin da ya yi saufa yura da sannu za a nuna mishi sun mai jizahu sannan za a mishi sakamako aljiza al'aufa cikakken sakamako babu tauye mudu ranar gobe kiyama sun mai jizahu sannan ubangiji zai saka mishi aljiza al'aufa cikakken sakamako na aikin da ya yi sai Allah ya ce mi
وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da ba da labari ya ce wa anna ila rabbikal muntaha tabbas matukar ƙurewan al'amari yana wurin ubangiji subhanahu wata'ala matukar ƙurewan komai ƙarshe dai wurin Allah yake duk abin da ka aikata mai kyau ne ko sharri watan wata rana dai kabari za ka shiga kuma za a yi hukunci za a yi hisabi idan mai kyau ka ga mai kyau in mara kyau ma ka ga mara kyau matukar duk wani al'amari ila rabbika wurin ubangijinka zai koma ke sa Allah ke cewa ala ilallahi tasirul umuru ku saurara duk al'amari gaba ɗaya kaburin Allah zai koma wa ilallahi turja'ul umur wurin Allah za a mai da dukkanin al'amari sanaka kuma kuma wurin Allah za a mai da ku ilallahi marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wurin Allah za a mai da ku sannan Allah zai ba ku labarin duk abin da kuka aikata wani mai baiti yace walau ishta'alfan thumma alfaini ba'daha wala budda min yawmin tasiru ila al-qabri inda za ka yi rayuwa ka yi shekara dubu ka ƙara dubu ka ƙara dubu hassa uku ƙarshe dai al'amari shine sai an bar duniyan dole ke sa firgici da tashin hankali na kiyama mutum ya ƙoƙari kar Allah sa shiga ciki domin akwai waɗanda faran tashin kiyama duk bala'in da za a shiga su sai da a ba su labari ba su ma san me ake ba yanzu kamar halin da muke ciki a Najeriya na wahala akwai wanda ya san ana yi akwai wanda Allah bai sani ba bai ma san ana yi ba in ya ga dama da faro ma zai wanka ta da tsaban dukiya da Allah ya bashi to haka nan gobe kiyama ako in kai aiki mai kyau duk wahalalun kiyama ma sai dai ka ji labari su wani fa suna can ana fama ke sa Allah ya ce akwai wasu daga cikin talakawan mummunai wannan hadisi ne mai kyau mai faranta rai ibn qayyim al-jawzi ya kawo shi a cikin hajil arwa ila biladil afrar annabi ya ce talakawan mummunai waɗanda suke haƙuri da wahalhalun rayuwa suka bi Allah ran tashin kiyama za su shiga aljanna da shekaru arba'in kafin a kawo masu kuɗi shekaru arba'in fa talakawa suna aljanna talakawa masu imani fa ba masu sabon Allah ba ina fata an gane kun sa akwai wanda shemin narin ila narin nan wahala can wahala Allah kare sa mu shiga irin wannan ya kamata wahalan nan ya zamo can kuma jin daɗi to ire-iren waɗannan annabi ce sun shekaru arba'in a cikin aljanna ana can an tara su honorable suna bayani da su yalla oi to ka zafa ya aka yi bayani filla filla daki daki one by one babu tsallakewa kuma to shekaru arba'in ɗin lahira ba fa irin na duniya ba ina fata an gane Allah ta'ala ya sa ba ma ciki Allah ka samu shiga aljanna a karon fari Allah ya ce wa annahu lallai shi Allah subhanahu wa ta'ala huwa adhaka shi ke sa a yi dariya wa abka kuma shi ke sa a yi kuka a lokacin da waɗansu suke kuka an musu rasuwa a lokacin wasu suke murna an musu haihuwa haka ne ko baka ba a lokacin da kake kuka baka da lafiya a lokacin wani ke murna an sallame shi a asibiti ana shiga da wani ana fita da wani a duk lokacin da wani ke kuka a lokacin wani ke farin ciki wa ke tsara wannan Allah bai tsara duniya ya zama kowa na cikin farin ciki ba haka bai tsara duniya kowa na cikin bakin ciki ba wa annahu huwa adhaka a gaishe ka Allah shi ke sa a yi dariya a yi farin ciki wa abuka kuma shi ke sa a yi kuka wa annahu huwa amata Allah shi ke kashewa wa ahaya kuma shi yake rayawa babu wanda ke da ikon ya kashe ka ko ya raya ka sai kwananka ya kare hisa kar ka ji tsoron kowa a maka barazana zan kashe ka zan je wajen malam mai gobe da nisa za a yi walla ba abin da zai same kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala llahi falyatawakkalul mutawakkilun ka saka wannan a cikin ranka bata isa ta kashe ki ba ba abin da bokanta zai miki in dai za ki riƙe karanta ayatul kursiyu kafin ki kwanta ki karanta falaki da nasi da kulhuwallahu sau uku uku sau tara kenan kulhuwallahu uku falaki uku nasi uku ga ayatul kursiyu haka bayan sallah asuba haka bayan sallah magariba haka in za a kwanta wallahi ba yanda aka iya da ki za ki zamo an buga da ki an barki ta shigo sai dai ta fita amma ke ba za ki fita ba ko ba haka ba wannan shine a rike Allah a rike zikiri ba abin da zai faru kina sana'a ne an sa miki ido kina cin kina yawan ciniki in kin rike zikiri ba abin da zai faru kuma kada a rai ka ji tsoron wani zai hana ka wannan raunin shedan yayi nasara akan ki shi yasa Allah ce wa annahu huwa amata Allah shike kashewa wa ahya kuma shike rayawa wa annahu khalaqa zawjaini Allah shi ya halici nau'in mutane guda biyu azzakara namiji wal'unsa da mace min nutfatin ya halicce su ne daga digon mani idza tumna a yayin da ake zuba shi a cikin mahaifa wa anna alaihi ka karanta wannan wa anna alaihi nash'atal ukhra bayan Allah ya halicci mace da namiji a nan gidan duniya daga digon mani sannan kuma za a mutu wa anna alaihi nash'ata al ukhra wa anna alaihi tabbas Allah ya wajabta wa kanshi annash'atal ukhra halitta kuma a karo na biyu shine tada mutane daga cikin kaburburansu ina fata an gane Allah ya wajabta wa kanshi ne wannan abu na'am Allah ya ce wajibi ne in tada ku na yau kai na alkawari kuma Allah ba ya saba alkawari saboda haka fatan shine Allah ya sa mu tashi a cikin waɗanda za mu yi farin ciki Allah ya sa mu tashi a cikin waɗanda Allah zai yarda da su an nuna min ca saura minti uku ina ga insha Allah za mu tsaya a nan mu karisa suran gobe in Allah ya kai mu Allah ta'ala ya karba mana ibadunmu Allah ta'ala ya ainihin mana albarka ya sa mu gama da wannan duniya lafiya ba mu gushe ba muna addu'a game da ainihin abokin su malam Usman da mahaifinsu akai kidnapping din shi an ce wai jiya sun bugo waya sun ce ga namban da za a kira a fara ciniki haka matsiyata ko Allah sauwake ƙasa najeriya kamar ba gwamnati allah ka tausaya mana sannan matan malam isa walima da bata da lafiya da ɗanshi allah ya ba su lafiya dukkanin waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti allah ka ba su lafiya muku da muke da lafiya allah ka ƙara mana lafiya da imani da wadata wannan hali da muke ciki na kunci allah ka yaye mana ya ubangiji ka faranta mana duniya da lahira ya ubangiji ka raba mu da kuncin rayuwa ya ubangiji ka sanya albarka cikin harkokinmu ka sanya albarka cikin iliminmu da kasuwanninmu da 'yan kasuwanmu da ma'aikatunmu ya allah ka sanya albarka cikin makarantunmu allah ka sanya albarka cikin gidajenmu ya ubangiji ka sanya albarka cikin garuruwanmu allah ka sanya albarka cikin zuri'armu ya ubangiji ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan ƙasa ta mu halin da muke cikin insecurity allah ka kawo mana ƙarshen shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم